الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو وتمسلنتي 30 يقول talatin ga wata ko ɗaya ɗaya ga wata ko na'am to ɗaya ga watan sha'aban shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine dace da 21 ga watan biyu shekara ta 2023 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala cikin littafin mai albarka na wiqayatul insani min aljin wa shaitan na ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahu Allah ta'ala aje idan ba manta ba yan uwa mun tsaya ne a karshen hadisin iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith za mu tashi maganar al-hafiz ibn hajar al-asqalani alayhi rahmatullah mana cikin kuma bayani ne a gaba ta goma sha uku daga cikin madakhilu shaitani shine su'ubban mummunan zato mana bayani ne game da mummunan zato yadda yake haifar da rigima da rashin jituwa da rarrabuwa tsakanin musulmi tsakanin masoya tsakanin makusanta malai sai qala al-hafiz yace al-hafiz yace al-hafiz idan aka faɗi kalmar alhafiz galibi ibara ta malamai suka ce alhafiz suka faɗe ta suka yi shiru suna nufin musamman na kusa-kusan nan suna nufin malam ibn hajar al'asqalani wanda yake iya amsa sunar hafiz a cikin malaman hadisi shine wanda ya haddace hadisi kusan miliyan ɗaya in ka ji an ce da mutum hafiz to ya haddace akwai kusan hadisi kusan miliyan ɗaya a kansu idan aka ce hadisi miliyan ɗin uwa ba farko ka ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna mal amalu bin niyati rawahu muslim ba a sai ka haddace isnadin sa ƙala haddathani wani ƙala haddathani wani ƙala akhbarani wani an sahabi daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba wannan kadai ba kowanne ɗaya daga cikin marwayatan hadisin sai ka san matsayinsa sai ka mafi karanci sai ka san tarihinsa ina ne garin su ina ya rayu suwaye malamansa yaushe aka haife shi yaushe ya mutu dukkaninsu sai ka san waɗannan abubuwa duk hadisan da gaba ɗaya sannan za a ce baka hafi kaga ai a magabata sun riga sun wuce eh magabata sun riga sun wuce Allah ya musu rahama amin yace qala al-qurtubi ibn hadar yake cewa al-qurtubi yace al-murad bi-dhanni huna yace abinda ake nufi da azzannu a wannan hadisin da annabi yace iyakum wazzann yace at-tuhmatu allati la sababa laha shine tuhumar da bata da wani dalili ka tuhumi mutum akan rashin dalili kamar yadda ne ta ambata jiya kawai zuciyarka ta darsa maka abu akan sa mara kyau kuma ka tabbatar da abin ka kokarin jifansa da shi shi to wannan ita ce abinda iyakum wazzann yake gaskatawa wa kam wa kaman bainahum haka ne وكمن يتهم رجلا بالفاحشه بالفاحشه من غير ان يظهر عليه ما يقتضيها yace kamar wanda zai tuhumu wani mutum bil fahishati da alfasha min ghairi an yadhhara alaihi ma yaqtadiha ba tare da abin da zai hukunta wannan alfasha ya bayyana ga wannan mutum ba babu wani dalili ko alama da ya gani na alfasha a tattare da mutumin kawai wani abu zuciyarsa ta tsarsa masa shikenan kawai sai yake jifansa da alfasha irin wannan zaton shine zaton da shari'a ta haramta walidhalika aqafa alaihi qawluhu shi sa sai Allah madaukakin sarki ya jingina ko kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya jingina bayan kawo kalmar iyakun mazan gabansa sai ya kawo faɗinsa wala ta jassasu kada ku je ku rinka bincike binciken ƙwaƙwaf bincike mara dalili don ka gano laifin wani ko ka gano abin da yake mara kyau babu wanda ya saka wannan wa zalika anna shakhsa mala yace saboda mutum ya qaqulahu khatirut tuhma zai iya darsuwa a cikin zuciyarsa tuhumar wani game da wani abu mara kyau haka kawai zai ji wani abu ya iya darsuwa a cikin zuciyarsa fa yuridu an yatahaqqaqa to sai ce lalle tunda naji abu kaza ya darsu a zuciyata game da wani to lalle ina so in tabbatar da wannan abin shin gaske ne ko ba gaske bane to wajen kokarin tabbatar wannan kuma fa yatajassas shine sai tafi sai bincike kenan eh shine sai at-tajassus din da aka hana shi wa yabhaku wa yastami'u yaje ta bincikawa ya kokarin jiyo wasu abubuwa wanda suke da alaka da wancan din fanaha an zalika sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani game da irin wannan abu wa hadha al-hadith malai kuma wannan hadisi da muka karanta na iyyakum wadhann yuwafiqu qawl Allah ta'ala idan ka kalle shi da kyau zaka ga ya dace yayi daidai da fadin Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ijtanibu kafiran min adh-dhann Allah madaukakin sarki yace ku nisanci ku guji mafi yawa daga cikin zato mafi yawa daga cikin zato kaga mafi yawa daga cikin zato ba daidai bane kenan dan kadan din shine daidai wanda muka yi bayanin jiya wanda ake kokarin tabbatar da abu mai kyau da shi ko a tabbatar da shari'a da shi shine mai kyau sai Allah subhanahu wataala ya ce inna ba'dha dhanni ithm haqiqa wani sashi daga cikin zato laifi ne ma'ana akwai irin zaton ma idan kai shi zai iya kai ka zuwa ga rubuta maka laifi zai iya kai ka zuwa ga ga samun zanibi sai Allah madaukakin sarki ya ce to wala tajassasu kada ku yi bincike irin binciken kwakwab wanda babu dalili a kansa wala ya ga sabba abukun ba'aban kada sashin ku ya rinka gibar sashi sashin ku ya rinka gibar sashi abin da ake cewa giba shine ka yi zancen mutum baya nan akan abin da idan ya ji ba zai ji daɗi ba wannan shine giba eh idan ya bar shi a zuciyarsa bai gaya kowa ba wannan wannan ba zai tasiri ba dama abin da aka hana shine mutum ya kokarin tabbatar da shi kaga ta abu mara kyau kuma sai ka kokarin tabbatar da shi ma'ana ka gaskata abin kaga duk lokacin da ka gaskata abin kuma zaka rinka kokarin me bincike akan sa ka gano daidai shi sai zaka ga da Allah ya ce iyyakum madhann fa inna dhanna akdhabul hadith sai ce me wala tajassasu ina fata an fahimta a hirdin ku da yin zato saboda zato shine mafi ƙarya zance sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kada ku yi bincike wajen tabbatar da zaton nan kada kai kokarin lallai sai ka ga wannan abin da zuciyarka ta darsa maka ka bincike akan sa ka tabbatar da gaske ne kuma gaske bai tunda tun asali ma abin babu wata hujja duk abin da babu hujja a cikin ranka to wanta da shi kawai kore shi malam zai kokari ya kawo maka insha Allah ta'ala a gaba abin da ya kamata kai duk lokacin da ka ji wani abu ya darsa a cikin zuciyarka zai taimaka kuma insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan wannan giba ita ce kai ka ambaci abin da yake mara kyau na dan uwanka baya irin abin da idan aka gaya masa ya ji zai ji babu daɗi ko da abinku da gaske ne yana da shi abin da gaske ne halinsa ne abin da gaske ne ɗabi'arsa ce sai ka faɗa a bayan idansa idan ya zo zai zai ja hushi ta wannan kayan gibarsa Allah maɗaukakin sarki ce kada ku yi wannan fadalla siyaqul ayati ala al-amri bi sawni irdi al-muslimina ghayat as-siyana malaiti idan ka kalli wannan ayar da kyau tayi nuni ne siyaqul aya yadda ayar ta zo tana yin nuni ne ala alal amri bi sauni irdil muslimina game da yin umarni akan kare mutuncin dan uwanka musulmi ghayata siyana kaiwa mutuka wajen karewa me yasa mala yace haka yace li taqaddumin nahyi anil khawd fihi bizanni saboda hani ya gabata game da kutsawa cikin mutuncin mutum musulmi koda da zato ne ma'ana ba wai an hana ka ci mutuncin musulmi mu mubasharatan ba a'a ko da zato ne zuciyarka ta darsa maka wanda zai taɓa mutuncin wani shari'a ta ce kada kai wannan ba daidai bane to idan an hana ka cin mutuncin mutum dan uwanka musulmi ta hanyar zato ya kuma kake gani ta hanyar zahiri kenan kaga kaiwa mutuka kenan wajen me wajen kara wajen kare mutuncin musulmi dama daga cikin yan uwa abubuwa guda biyar da shari'a ta zo don ta kare wa musulmi su akwai mutunci eh duk shari'a musulunci dama an gina ta ne don ta kare wasu abubuwa guda biyar daga ciki akwai rai akwai mutunci akwai dukiya akwai nasaba da sauransu guda biyar ne da wanda ake ce musu ad-daruriyatul khams eh maqasidush shari'a ake ce musu to daga cikin su akwai mutunci eh ba a yadda kowa ya ci mutuncin ka ba ta kowace irin hanya mutun ya zage ka yayi ai gibar ka yayi zindan ka yayi annamimancin ka ya bata ka duk wannan haramun ne duk mutumin da yayi saboda yana gani baka ganshi ba ko yayi a gaban ka dan yafi karfin ka to sai Allah madaukakin sarki ya fitar maka da haƙƙinsa a wajen haƙƙinka a wajensa idan a duniya ba a yi hisabi ba to akwai lahira za a ɗibi ladinsa kuma a baka to duk wannan shari'a ta zo idan ta kara mutuncin mutum a kai mala ya ce fa in qala dhannu idan mai shi zaton ya ce wanda yake mummunan zaton zai iya cewa ai abahatu li atahaqqaqa ai ina yin bincike ne dan na tabbatar eh wani me yasa kake bincike akan wani ina so in tabbatar ne zato ne ya shiga zuciyata kuma nake so in tabbatar to sai a ce ƙila lahu sai a ce da shi wala ta tajassasu ai Allah ya ce kada kai bincike iyyakum wadhan kada ku yi zato saboda zato shine mafi ƙarfi zance sai ce ai so nake in tabbatar da shi sa nake yin bincike sai a ce masa to Allah madaukakin sarki annabi tsira da aminci tsayar tabbata a gare shi ya faɗa Allah madaukakin sarki ma ya faɗa cikin littafin sa wala ta tajassasu kada ku yi bincike fa in kala idan ya ƙara ce maka ai tahaqqaqtu min ghairi tajassusi to ai kuma na tabbatar ba tare da na yi bincike ba ƙila lahu sai a ce da shi wala ya ga sabba abukun ba a ba to kada ka je ka giba sashi kada ka je ka giba ɗan uwanka na ba ta fahimta wato aya ta kare ta kange ta kowane ɓangare inda za ka bi ka shiga mutunci ko ka shiga cikin haƙin ɗan uwanka aka hana ka kaɗar abu a cikin zuciyar ka gamar ɗan uwanka mara kyau kai ƙoƙarin fitar da shi idan mutum ya yi ya ce to ai tunda zato ne yanzu bari ne ƙwarin tabbatarwa kada ne ɗauki allakinsa ban tabbatar ba bari ne bincike sai Allah ya ce to kada kai bincike binciken waye saka ina fata an gane to wani zai ce ai na kokari na gano ma ba bincike ne ba amma Allah ya sa na gano to sai aya ta ƙara cewa la yaga tabba abukum kada kada kai gibarsa da ka binciko din me amfanin bincikowar ba zuwa zaka kana bada labari ba kana ga mutane wani yayi kaza wani yayi kaza to Allah ya ce kada kai gibarsa ina fata an gane kaga an kange kenan an kare duk wata kofa da za ka bi ka ci mutuncin ɗan uwanka sai shari'a ta kange ta wato inda za mu fahimci irin waɗannan abubuwan da mun zauna lafiya duk wani abin da za ka ga zai kai ka zuwa ga taɓa mutuncin ɗan uwanka shari'a ba ta san sa ka taɓa mutuncin ɗan uwanka bai gairi haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba to shari'a ba ta san sa kuma kore shi take hana shi take yi idan da za mu yi wannan a tsakaninmu za mu zauna lafiya insha Allah ta'ala malai ce wannan magana an ɗauko ta ne daga littafin fatahul bari na shi ibn hajar al-asqalani qala al-khuttabi alayhi rahmatullah imam al-khuttabi Allah ya masa rahama yace adh-dhannu fi shari'ati yace shi zato da kake gani a shari'a ta musulunci kismani ya rabu rabo biyu akwai mahmudun akwai zaton da yake abin yabo akwai mazmumun akwai kuma zaton da yake abin zargi wanda shari'a ba ta san sa fal mahmudu zatan da yake abin yabo minhu ma salima ma'ahu dinu dhanni wal madmun bihi inda bulughi shine zatan da addinin mai zatan da wanda aka yi wa zatan suka kubuta idan labarin ya isa gare shi shi wanda aka yi wa zatan labarin ya isa gare shi ga abin da aka zatan a kanka ya kasance addininsa ya kubuta ta hanyar taba mutuncinsa shi ma wanda yayi zatan ya kasance abin bai taba mutuncinsa ba bai taba addininsa ba to wannan shine zatan da yake abin yabo kenan kamar irin abubuwan da muka ambata a ajiya al-madmumu biddahu shi kuma zatan da yake abin zargi shine kishiyar wannan shine irin zatan da idan an yi shi zai taba addinin shi wanda yake an yi zatan akan sa da kuma wanda yayi zatan kai da kai zatan ka taɓa mutuncin wani Allah maɗaukakin sarki zai tome ka akan haka shi wanda aka yi wa mummunan zaton idan zaton ya fita zai taɓa addininsa zai taɓa mutuncinsa ba haka ba ne idan abin da ka ɗarsa a kan wani haka kawai bai ji ba bai gani ba ka ɗauka ka fitar da shi ba haka ba ne za ka taɓa mutuncinsa za ka zuban masa mutunci a wajen mutanen da ke ganin mutuncinsa to ka ka taɓa shi kenan kai ma kuma da kai Allah maɗaukakin sarki zai tome ka akan wannan abu to wannan shine zaton da yake abin zargi malai ta bi dalalati qawlihi ta'ala saboda dalilin fadin Allah madaukakin sarki da yace inna ba'd adh-dhanni ismun hakika wani sashi daga cikin zato laifi ne wa qawlihi da fadin tsira subhanahu wa ta'ala laula id sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkun mubin kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul nur yace laula id sami'tumuhu ina ma lokacin da kuka ji waɗannan abin da ake yaɗawa game da nana Aisha dan ayat ta sauka ne akan waqi'atul ifk lokacin da aka wa nana Aisha kazafi aka mata kage to daga cikin ayoyin da Allah ya saukar dan wanke ta da wannan ayar shine Allah yake faɗa game da waɗanda suka rinka yaɗa zancen suka rinka daukar sa daga wannan majalisa suna kai sa waccan daga wannan gida su kai shi waccan sai Allah ya ce musu laula idh sami'tumu ina ma lokacin da kuka ji wannan zancen an ce na Aisha ta yi kaza zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan mu'minai maza da mu'minai mata sun yi wa kansu zaton alkhairi me zaton alkhairi yadda kai kake gani da mutuncinka da kamewarka ba za ka iya zuwa ka afka cikin wancan aiki ba to ka yi wa ɗan uwanka irin wannan kyakkyawan zaton ina fata fahimta ya uwa me yasa lokacin da kuka zo ne zanzan yadda kake gani kai ba za ka yi a wannan aikin ba me yasa kai da kuma wancan za ta yi to da ma a ce kun yi wa kanku kyakkyawan zato yadda za ka iya kore wa kanka ka kore wa uwar muminai matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ɗaya daga cikin abin da zai taimaka maka kenan duk lokacin da ka ji zato mara kyau ya ɗarsa a cikin zuciyarka musamman mutumin da ka san babu wani abu da za ka yi masa mummunan zato a kai to yi kokari ka karyata zuciyarka eh ka halatto da kanka akan a wajen idan kai ne zaka aikata iri irin abu kaza ba zan aikata ba to shi ban Allah da ba zai aikata ba korewa kanka zatan kawai yadda Allah ya hori mu'mini kenan akan sa me yasa baka wa kanku irin kyakkyawan zatan da za ku yi na Aisha ba me yasa baku mata irin kyakkyawan zatan za ku yi kanku ba haka Allah madaukakin sarki ya bada musu qala إمام القرطبي تقبل والذي يميز الظنون الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها yace abin da yake bambance a zace-zacen da ya wajaba a guje musu zace-zacen da ya wajaba a kauce musu amma siwaha daga zaton da ba su ba zaton da za a iya yi anna kullu man lam tu'raf lahu amaratun sahiha yace sai ka kalla wanda duk ba a san shi da wata alama ingantacciya ba ba a gano wata alama ingantacciya a kansa ta wani mummunan abu ba wa sababun zahirun ba a san wani sababi na zahiri ba wanda ake gani a fili ya fito kara yana aikata mummunan abu yana zakiyo abu mara kyau yana yin abu kaza babu wani dalili babu wata alama da za ta iya bayyana yana yin abu kaza to kana haraman sai kasance irin wannan zargin da za a yi masa haramun ne wajibul istinab wajibi ne a kauce masa ka sa wa ranka cewa duk wanda baka da wani dalili mai karfi akan ka zarge shi akan abu kaza to ba daidai bane ka zarge shi ka rasa wa zuciya ka cewa zargin nan nasa ma saban Allah ne to sai zuciya ta ka ta kwari ta guje shi wa zalika idza kana al madhnun bihi mimman shuhida minhu sitra was sala hali ta ka zai kasance ne ko idan shi wanda ake zargin a kansa ya kasance mai man shuhida min husitra wa sala daga cikin wanda aka yi masa shaida ne an tabbatar da wane a mutumin kirki ne a sitra yana kokarin sitirce kansa daga dukkanin wani abin da ba daidai ba wasala sannan yana kokarin halartar sallah a cikin jami'i mutum ne da koda yaushe an san shi yana kiyaye addini yana kiyaye mutuncinsa bangaren asitir yana kiyaye mutuncinsa asala yana kiyaye ibada haka aka san shi wa unisat minhu al-amanatu fi adh-dhahir sannan an hararo an kiyayo amana a mu'amalarsa ta zahiri iwana amana da dama an gwada shi akan ta an gabe ci ba yana da riki amana duk a zahiri an san wannan badini kuma Allah ne yake hukunta badini idan ni da kai ba mu san badini ba Allah subhanahu wata'ala shi yake kawo mutane akan abin da yake na badinin su amma da ni da kai cewa akai mu'amalanci juna da zahirin me nake yi me kake yi na kalla ka kalla mu'amalanci juna a haka amma abinda nake kuya da yi abinda kake kuya ka yi wannan ka bawa Allah madaukakin sarki idan mun je lahira sai a tantance ba haka bane yan uwa amma kada ka ce lalle abinda nake a boye ko nace abinda kake a boye sai na rinka bincikowa idan ka ka shiga hurumin da ba naka ba eh ka shiga hurumin da ba naka ba kuma Allah baya san irin wannan ai mun sha bayani anan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda da yake bibiyar al'aura ɗan uwansa sai Allah madaukakin sarki ya bibi ta sa al'aura ko da tsakiyar gidansa ne sai Allah ya tona masa asiri wallahi haka annabi ya faɗa ko da tsakiyar kaga ƙarshe kenan cikin iyalinka to sai Allah madaukakin sarki ya tona asirin mutum matakar aikin sa bibi al'auran mutane me wane yake ciki a gidansa me wane yake a wajen aikin sa kasuwancin wani me yake haka kullum bibiyar auren mutane to irin wannan ka saurari ƙarshen ka ka gani Allah da wahala mutum ya gama ɗaya gama lafiya sai ya yi abin da za a tona masa asiri kowa ya ganshi a cikin unguwarsu wannan alƙawari ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne kuma sai abin ya tabbata saboda haka babu ruwanka da abin da ya shafi baɗinin mutum idan abu ya bayyana a fili kai hukunci da shi abin da bai bayyana ba shi kenan ka kyale shi wannan Allah maɗaukakin sarki shi ya fi sanin abin da ya sa yake boye abubuwan da mutane suke aikata malai ce fadhannul fasadi bihi to irin wannan wanda aka gano yana kokarin kiyaye addininsa da mutuncinsa yana kuma kokarin kiyaye amana to fadhannul fasadi bihi karin kai masa zatan barna irin wannan wal khiyana ko kuma karin kai masa zatan khiyana shine ha'inci a cikin al'amuransa yace muharram irin wannan haramun ne ka rinka masa mugun zato wannan malai ce haram ne bi khilafi man ishtahara bi ta'a bi ta'aqar rai wal mujaharati bil khaba'if yace sabanin wanda shi kuma an riga an san shi ya shahara da zakkewa duk inda ake kokonto ko shakka a wajen da kuma bayyana abubuwan da yake na saban Allah madaukakin sarki karara to wannan akwai bambanci eh shi duk inda ake kokonto ko shakka anan zaka gan shi to shi wannan kaga idan ya kai kansa zuwa ga irin wancan wajen aka zarge shi wannan zargin ba matsala ya ba matsala a kansa tare da cewa shi ma ba a ce ka fito ka rinka yaɗawa kana faɗa ba ko da ka yi zargin in ba ganin sa kai ba ba daidai ba ne shi ma amma dai ba daidai ba ne mutum ya rinka kai kansa inda za a tume shi game da na bayani jiya waje ne kawai ya shahara saɓan Allah ake a wajen kullum a rinka ganin ka a wajen me kake zuwa yi ba kuma kaya kake kasawa a wajen ba ba gidanka ne a wajen ba sai a rinka kallaka kuma saban Allah ake a wajen wani me kai ka wajen nan ina zo wucewa ne kawai gobe ma ka zo wucewa ne jibi ma haka gata ma haka kullun kana wucewa ta wajen baka da wajen wucewa ka canza ai ko saboda ma kada azare ka canza wajen to shine abin da ya kamata ko kuma mutumin da ya ya tabbata baya jin kunyar aikata abin da yake ba daidai ba eh ya aikata abin da yake ba daidai ba a cikin mutane wannan ba abu ne mai nauyi a wajen sa shi zai iya bayyana duk abin da yake saban Allah ne a cikin al'umma to irin wannan shi ba dan azarge shi ba wani ba wata matsala bace Allah ya kiyaye malai cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadisi ya zo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna Allah harrama min almuslimi damahu wa irdahu hakika Allah madaukakin sarki ya haramta wa musulmi ya haramta jinin musulmi da mutuncinsa wa ayu zanna bihi zanna sau kuma ya haramta a yi masa mummunan zato zaton da yake mummuna a yi mumini zaton da yake mummuna wannan hadisi a ibn maja ya fitar da shi amma isnadinsa bai inganta ba kuma yadda malam ya kawo wa qala ibn kathir rahmatullahi alaihi babban malamin tafsiri ibn kathir Allah ya masa rahama yace wa rawaina an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yace mun rawaito ko kuma mun rawaito daga Umar dan Khattabi Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda annahu qala yace wala tadhunnu bi kalimatin kharajat min akhika almu'min illa khairan yace kada ka taba tsammani ko kai zato da wata kalma da za ta fito daga bakin dan uwanka in ba alkhairi ba eh duk kalmar da za ta fito daga bakin dan uwanka idan ba ta fito karara ka jita ta kunshi sharri sosai ba to kada ka mata zato sai alkhairi kada mutum ya faɗi magana ga abin da ya faɗa masa ka canza masa ka ce kaza yake nufi eh mana da irin wannan matsalar sosai mutum zai faɗi magana sai zuciya ka tafassara maka aka santa kawai sai ka ce ga abin da yake nufi shi sai ya ce maka shi ga abin da yake nufi sai ka ce a ina da wayo malam ko ina da dabara lallai abin da zuciya ka ta lizumta maka sai ka ce lallai sai ka lizumta masa shi ba ga abin da yake nufi kuma mummuna yake nufi tunda ya ce shi ga abin da yake nufi ba shi kenan ba sai ka yadda amma saboda tasirin irin wannan abin na shaɗan sai kaga mutum shi lalle mummuna zai ɗauka ya ai kaza kake nufi ma ne ai na san irin wannan to sai da umar ya mana siya ya ce ba daidai bane wannan idan kalma ta fito daga bakin dan uwanka kai mata da san alkhairi idan tana da abubuwa guda biyu tana da madauka guda biyu to ka dauki madaukin alkhairin ka ban da shar shine shine sai ka zo na lafiya da yan uwanka yace wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan yace diya da ka samu ka samu mata madauka na alkhairi eh ka samu mata mashiga na alkhairi ba na shari ba wannan magana an dauko ta ne daga tafsirin ibn kathirin Allah ya masa rahama وروى روى أبو داود بسند جيد عن زيد رضي الله عنه قال هكذا إمام أبو داود يفتد حديثي دا إسناد وندي مي كيو دا زيد ألا من أكين سركي قال ما سيردا قال يتي أتي ابن مسعود رضي الله عنه برجل أنزو ود عبد الله بن مسعود ألا قال ما سيردا دا ونمتم فقيل له سي أكتي مسا هذا فلان yabna mas'ud wanda kake gani wani ne aka faɗi sunansa taqturu lihiyatihi khamra khamra taqturu lihiyatihi khamra aka ce ai saboda tsabagen shan giyarsa gashi nan giya haddiga take daga daga gemunsa ma'ana ya sha har ta gangaro har tana diga daga gemunsa فقال عبد الله رضي الله عنه سي عبد الله بن مسعود الله يقرا masa yarda yace inna nuhina 'anit tajassusi yace to ku saurara yan uwa mu yadda aka umarce mu shine an hana mu yin bincike akan abin da bamu gani ba ma'ana mutumin kamar ya je ya koye kansa ne yana laifinsa aka ji aka masa kursi aka fito da shi sai saboda haka mu an hana mu bincike akan abin da bamu gani ba akan binciken kokof annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yana maka yace walakin iya zahara lana shay'un abinda aka umarce mu shine idan abu ya bayyana a gare mu karara na akhudu bihi zamu riko da shi duk abin da ya bayyana a gare mu karara muka ganshi to wannan sai mu dauke shi yanzu da zo aka aka same shi yana shan giya kawai aka same shi a wani waje a fili yana shan giya da sauransu sai a kama shi a kawo shi a masa hukunci amma a ga alamu ko a ji bakin sa yana warin giya ko gemin sa yana diga yana digar da ruwa ko wani ba a ce giya ce saboda ya saba shan giya wannan duk ba daidai bane idan maganin sa aka yana sha ba wannan shi ne walamma kana dhannu su mufsidan lil mujtama malaiti yayin da mummunan zato ya kasance abu ne dake lalata zamantakewa ta al'umma almuslim zamantakewa ta musulmi faqad amarna Allah bi ijtinabihi faqala sai Allah madaukin sarki umarce mu da mu da mu diyar da mu nisance shi faqala yace ya ayyuhal ladina amanu ijtanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun ya ku waɗanda kuka yi imani ku nisanci a minar zanni ku nisanci mafi yawa daga cikin zato inna ba abin zanni lallai sashin zato ismun laifi ne to wannan ina gani shi inda za mu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai za mu tashi maganar sai da hukub da malin zai kawo wajen fassara wannan ayar insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika